بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu a cikin littafin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da ya keɓe ta saboda ya bayani game da aƙidan manzon Allah da kuma sahabbansa wanda ya riko da wannan aqida to ya riko da aqida ta gari wanda kuma yayi wacce galiliya da wannan aqida to kamar aqidar annabi ne da sahabbai ce baya so idan ba manta ba wata sati mun yi mun yi magana akan cewa ubangiji yana yafe duk wani wanda ke akwai tauhidi a cikin zuciyarsa duk wanda yake akwai tauhidi ko kuma kuma babu shirka akwai imani babu kafirci to ubangiji watan wata na koda ya shiga wuta ubangiji zai yafe mishi ya zo ya shiga aljanna mutukar dai bai zo da wani abu da ya warware imaninsa ba yau insha Allah ta'ala zamu zamu yi magana kuma akan ceto da manzo Allah yake yi muga nau'ikan ceton abin da ya sawaka kafin nan zamu karanta kamar yadda muka saba mala yace wa anna Allah da'afa li ibadihi almu'minina alhasanat kuma daga cikin wato aqidin magabata shine ka yarda cewa Allah ta'ala ya ninka ga bayinsa mu'minai kyawawan ayyukansu zai ninka shi zuwa goma zuwa ɗari bakwai zuwa kuma abinda shi ya san ajalinsa wasafa halahun kuma ubangiji yana kau da kai ga su wato mu'minai bin taubati an ka ba'ir sayi'at saboda tuba da suka nema ya yafe musu daga wato manyan laifuka da suka aikata masa suka tuba ubangiji sai ya kau da kai ya kankare musu wa ghafara lahum as-sagha'ir kuma Allah ta'ala ya gafarta musu kanin laifi bijtinabil kaba'ir saboda sun nisanci manyan laifuka wada ala man lam yatub min al-kaba'ir kuma Allah ta'ala ya sai sanya mu'mine a cikin wanda a cikin wanda suke mu'minai suka basu tuba daga kabira ba sa'iran ila mashi'ati to wanda bai tuba ba zai zamo zuwa ga karkashin gandaman ubangiji in ya ga dama ya yafe mishi in ya ga dama kuma ya yi mishi azaba daidai da laifinsa daga baya kuma sai ya yafe mishi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah ta'ala baya yafe ma ai masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana yafe abinda bai kai shirka girma ba wa man aqabahu Allah bi narihi duk wanda Allah ta'ala ya masa hukuba da wutansa akhrajahu min habi imanihi lalle watan wata na ubangiji zai fito da shi daga wutan saboda imaninsa inji akwai imani a zuciyarsa fa adkhalahu bihi jannatahu sai shigar da shi aljannarsa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara a wannan rana duk wanda ya wani aiki kwatankwacin kayan zara na alkhairi zai gani wa yakhruju min habi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati wa yakhruju minha zai fito man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir wanda ubangiji ya bada cetansa daga cikin wannan masu manyan laifuka min ummati daga al'umma manzon Allah ya kharuju min habi shafa'atin nabi zai fito daga wutan sakamakon wato ceton da manzo Allah zai masa wannan in ka ce ya kharuju kenan kuma ka ce wa yukhriju ubangiji zai fito da shi daga wuta sanadiyar ceton da manzo Allah zai yi masa tunda ubangiji ya zai ba manzo Allah ceto ya fitar da waɗanda suke da imani a cikin zuciyarsu a wata sati mun ƙara shi magana cewa ubangiji mutukar mutum akwai imani a zuciyarsa akwai imani a zuciyarsa kuma bai zo da wani abun da zai kankare masa wannan imanin ba wato muka ce bai zo da wani abu zai kankare masa imani ba saboda akwai abubuwa da suke warware musulunci to mutakar bai zo da wasu abubuwa masu warware musu musulunci ba shirka ne ko kafirci ne ko kuma wani abun da yake irin wannan dangi din to wannan ubangiji watan wata rana zai fito da shi daga wuta ko da ko ya jima a wuta ko da kuwa zai zauna kwatankwacin shekarun yashi a wuta to wata rana ko ubangiji zai fito da shi zai yafe mishi saboda wannan shine alƙawarin da ubangiji ya dauka cewa ba zai bar wanda yake da mumin da imani a cikin wuta dindindin ba amma wanda ya je ya halda ubangiji akwai wato kafirci ko akwai shirka ko abin da ya kaba da irin waɗannan dangoga to shi tsakanin shi tuba kuma haihata haihata ba da tuba Allah ta'ala ya tsare yau kuma malam ya ce wa ya kharju min hadi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ummatihi muka ce nan zaka iya karanta shi da ya kharuju ya kharuju sai zama wato maf'ul sai zama shine man in kace ya kharuju min habi shafa'atin nabi man shafa'a lahu abinda kake cewa shine shi wanda manzo Allah wanda Allah ta'ala ya ba manzo Allah ce tan shi to shi ne zai fito daga wuta sai zama man al-mu'allal fa'iliyya ke in kuma kace wa yukhriju zaka cewa wa yukhriju sai ya zama ka an yi azafin shi ne akan akhrajahu min habi imanihi wa adkhalahu bihi jannatahu sai ce wa yukhriju ubangiji shine zai fito da shi zai fito da shi kaga dai man zai zama al-maquliyya ya zama shi maqulun bihi mansub wannan dai duka babu wani matsala duka ma'anan guda biyu ma'ana ce ba ta ce karo da juna idan muka ce a shi wannan zai fito dama ba zai fito ba sai da izinin Allah ta'ala sai kuma da ceton manzon Allah in kuma muka ce manzon Allah ta'ala shine zai fito da shi to dama dai shine dai mai aikin shine mai yin izini kaga babu wani cin karo da juna ko ya ka karanta shi saboda a wasu nuskoki ina jin nuska tamu ta kasan hausa gani wa ya kharuju ne ni kuma nuskan da ke waje na nan wa ya kharuju su babu wani matsala a kan wannan duk ba nan guda biyu dai suna kuma wajen tabbatar da manzo Allah ta ceto to manzo Allah zai yi ceto nan ya fara magana manzo Allah da manzo Allah kadai zai ceto ba saboda manzo Allah shine farkon mai ceto kuma a cikin ceton da za a ba kowa to matsalar nashi ya fi kowane kaso girma saboda haka to ka fara da mai girman kafin a zo a yi magana kuma wani wanda bai kai su ba in kuma aka faɗi mai girman ma aka shiru to ba sai an faɗi sauran ba sauran ba ai za su biyo baya sai da ba sai ya fara ceton sannan kowa zai zo kuma shi ma wanda ubangiji zai karama shi da ceto sai ya bashi gami da matsalar ceto akwai akwai wato kungiyoyi guda biyu da ake da su na bata kungiya na farko su ne wato masu yin sakaci kungiya na biyu na biyu kuma sune masu yin kuma buluwi masu tabuwa da iri kungiyan farko masu yin sakaci gami da ceto shine kungiyan wato khawarij da mu'tazila su khawarij da mu'tazila suna cewa kwata kwata ma musu da ceto ba cetan ne ma musu da shi ba suna sun gina wannan akan asalin su wannan mummunan asalin nasu ne na cewa dole ubangiji wanda ya bata masa dole ubangiji ya sashi a wuta kuma ubangiji bai dama masa abuwa to akan wannan asalin suka gina suka ce ceto ma to kaga bai taso ba tunda sun ce dole sai ya tashi a wuta kuma bai dama ya fito da shi to kaga magana ce to ai bai taso ba dan haka su da kawariji da kuma mutan da suka inkarin ce ta suka ce kwarkwatan ma ba zai ba zai yi a ceto ba su ceto kwarkwatan babu shi a cikin wato kamus din su to kaga wannan su masu sakaci ne wannan mu'tazila da da khawarij wannan masu sakaci ne kuma mutum ya ce shi kwarkwatan ba za a ceto ba to akwai hadari kwarai da gaske a imaninsa akwai hadari kwarai saboda ayoyi da yawa ubangiji ya faɗa cewa za a ceta to ka ce ba za a yi ba kaga wannan zai zama wato akwai wani tajasur wato akwai kasada kwarai da gaske kuma kamar yadda muka faɗa ubangiji idan ya zo zai sa wani auta ya ce ya yafe masa girma ya kara masa wannan ba gazawa ba yanda misali idan kana karkashin wani ya ce to idan kai kaza malamin ka ne ce in kai lafi akwai bulala goma da ka wucewa ta sai ce maka kaje an yafe maka na yau ai wannan wato ba gazawa bane yayi ba girma zai kara mushi to yayin da ubangiji ce zai sa wani a wuta daga baya ya yafe mishi to me yayi kuma da rashin girma a ciki su suna ganin kamar wai an an karanta ubangiji din aka ce masa haka babu wani wato gazawa ta fuskar a wajen ubangiji idan ya ce ya yafe ma wanda ya mutu baya shirka amma ya mutu baya shirka bai kafirci amma kuma yayi wasu manyan laifuka sai ce kawai je kaka shiga aljanna ba tare da wato al'azaba ba wannan babu wani matsala ko kuma in ka in ya shiga yace je kaka shiga aljanna daga baya ma'ala kenan daga baya to wannan duk babu bai zama matsala a wajen wato bai zama kamar wani suka ne gami da kamalan ubangiji ba to kaga wannan shine bangare na farko masu sakaci to bangare na biyu da ake da shi a wannan al'ummar sune masu kuma wuce gona da iri masu ta gona ita iri sune kamar afon kafin mu zo kan wannan kungiya ta biyu akwai kuma kungiya ta magabatan mu a sha'ir muna tare da magabatan mu a sha'ira wajen tabbatar ma Allah da ceto amma su yanda suke tabbatar ba mu ba kan tabbatar ba su abin da suke cewa ceto ya riga ya shiga cikin al-mumkinat li aqlan wa athbatahu sam'iyat saboda haka suka tabbatar abin da suke cewa ceto a hankalce ba ba wani abu da ke nuna cewa babu shi shine mumkinat din kenan zai iya yiwa a ce zaka ceto zai iya yiwa a hankalce kuma sai gashi an zo an samu nasi ya ka tabbatar da wannan da haka suka yarda abinda suka sai su ce maka inda kwakwalwarsu sun je kwakwalwarsu bai dauka ba to za su share abin su kuma su taba kamar yadda da suka ce kwakwalwarsu bai dauka ba da ce ya yi istiwa'i sai suka share magana suka ce bisa yadda ba to wannan shi ne bacin mu da mu da kuma magabatan ma sha'ira sha'ira su ne masu yin masu kawai da masu dan ashiru muna yau ga ta saboda a fahimci aqida a nan take to waɗannan wannan sune aqidar su amma mu ahlus sunna wal jamaa a abin da muke yi shine mu duk mun yarda da abin da Allah ta'ala ya bayar ya faɗa mana a harshen manzansa to mu mun yarda cewa tabbas wannan abu haka yake kuma mu hankali a wajen yana bin wato nasi ne dama mu ba mu a kaidan mu mu ba mu ba ma ba cewa nasi da kuma hankali da hankali suna cin karo da juna mu duk abin da ubangiji ya bada labari to hankalin ma sai dai dumauce amma an masa bayani zai gane amma wato ba a samu ta'arud cin karo da juna tsakanin hankalinka da kuma wato nasi abin da nasi ya zo maka da shi sai dai aka zo maka da abin da kai baka san shi ba to kuma tunda kai baka sani ba in an ga maka ilimi daga sama kuma dole ka yadda aka zo da wani abu da zaka iya dumaucewa farko amma aka maka bayani sai ka ka gane amma ba a zuwa da wani abu da nasi kace shari'a sabanin hankali a lalle shari'a ba ta zuwa da abin da zai sa abu hankali sai dai ta zo da abin da hankali zai ɗan mauta amma daga baya kuma zai gane to wannan bangare kenan muna tare a duk wani har muna tare da su a sha'ira cewa za mu mun tabbatar ma ubangiji da cutansa ceto cewa ubangiji zai ba wa wari ya ceto daga cikin annabawa ko mala'iku ko mummunai to sai kuma kungiya guda biyu da ta samu ta mazalla zamiya akan wannan babu su ne kungiyar sufaye da kuma da kuma kungiyar yan shi'a su a wajen su suka tabbatar da wato ceton har ma ya wuce abin da nasi ya ya faɗa suka tabbatar da ceto da suka kirkiro wasu abubuwa kairayen su suka jingina ma wannan ceton yanzu kamar yan shiya suka suna cewa ai ce can kawai yan masu imamiya kawai za su yanzu mu ma nan masu yan ɗari kunan in sun zo haka za su dinga faɗa maka suna cewa ka ai shehun su in yazo zai yi ceto kaza kaza kaza kaza kaza suna jingina mu wani maganar da in ka ce ka zo qur'ani ko suna ka nuna babu bal ma ka ce ka ji ba ɗayan cikin su yana hikaito wani wata magana wanda wato rashin ladabi ne ga Allah da manzon shi saboda shi ceton ba wai ceto ne wai za a ji za a Allah wai karfa karfa ba ba wanda ya sai zai ma Allah karfa karfa ya zo ce wai a bani ceton wani babu shi kamar da za mu zo makaranta babu wanda ya zo ce wai ba ni ceton wani ko kuma wai ya ce yana jin ma kunya mala'iku mala'iku ne shi ce ya samu ba wa za ka bambanci wani irin wannan mummunan magana ai daga ji wannan kasan shi ne wanda ya wannan magana ya wallahi bai san Allah ba bai san manzon shi ba bai kuma san me aka saukar ma Allah ta'ala Allah ta'ala ya saukar manzon shi ba na da shi kashi ba za Allah kamar yadda zamu zo mu karanta za ga yadda wato zai je neman citan ne amma sai ya faɗi a goshinsa ya jar manganu wasu manganu na yaban ubangiji sannan ubangiji zai bashi sai kuma ya an akwai wasu sharɗai kuma shi ma ba zai cita wanda ba a ce citan ba wato cetan za a yi amma kuma za ka je ka ɗauko wanda ka dama ba balle wanda ce zai samu wani abu a riga ka kowa yau ina ya ga riga da ba wanda kaga mummunan magana ne saboda haka ceto kala kala ne ceto kala kala ne a cikin shari'a musulunci cikin ta kowanne girma ta kowanne wato faɗi ta kowanne daraja wato ita ce shaitan da Allah ta'ala zai yi mutane kamar da makaranta hadisi a baya wancan sati ai mun ga mun karanta hadisi da kirnin ubangiji shi kansa zai cito daga baya sai kowa ya gama nashi shi mun yanzu zai yi nashi to kuma zai dama duk wani ceto da kowa da kowa zai ce ta bayi saboda wani ceto ne da in ba shi ba mu iya irin wani ceto ceto na wanda kwata-kwata shi a rayuwar shi ba kawai sai yan imanin shi sai wasu yan abubuwa na alkhairi daidai ku da yayi amma bai taɓa mishi alheri ko ko kaɗan ba sai ma muna mishi da yayi amma da haka ubangiji zai zo kawai ya ce ya fito ya shiga aljanna kaga wannan ceto ne wato babu kamanta babu kamanta wani ce wani abu ne wanda yake abu halukai yan adam ba za mu yi irin wannan ba ka zo ka samu wani ba wanda taɓa kyautata maka a rayuwa amma kawai ka zo kawai ka same shi ka kai kamar shatar na arziki shatar na arziki ma to ma ƙara kake ɗari tara na arziki yadda ubangiji ya yi ma wato bayansa banda wannan kuma sai ceto da na maza Allah ceton da ke bi ma ceton ubangiji da ta fi kowane daraja shi ne ceton da maza Allah zai ceton kuma musamman kuma a shafa'atul uzma wannan al-maqamul mahmud da ubangiji zai ba zai tare maza Allah akan wannan bigire nan da kowa da kowa zai yabe shi na farko da na karshe za su yabe shi akan wannan wato su kansu annabawa da mala'iku za su yi masa wato ina ma ina ma ba tare da hasada ba ina ma ina ma ta da hasada ba wato za su rika jin cewa ubangiji ya girmama shi za su rika jin cewa to ya kamata wannan shi ke da jagoranci a yau da yau dai kan ba mu jagoranci irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ceton da Allah ta'ala zai ba zai ba manzon Allah cikin kowanne ceto cika da kuma fadi saboda ceto da zai hada na farko da na karshe duka kowa da kowa ta ci albarkacin wato wannan ceto din banda shi kuma akwai ceton annabawa ceton annabawa da mala'iku kaga su ke bin ceton da manzon Allah zai yi to kuma za Allah zai tarayya da su a wani a ceton da shi ba ceton annabawa da mala'iku duk suna tare da kuma annabawa shi ma ai annabi ne so haka zai shiga cikin wannan ceton na uku ta ma kaga ya yi cikin farko kuma zai ƙara shiga na nan to banda wannan kuma saboda Allah ta'ala ya zaɓi mala'iku da annabawa saboda a cikin bayan su suka fi kowane daraja a cikin bayan Allah ta'ala ya bayyana mana da su babu kamar annabawa babu kamar kuma mala'iku wasu suka fi kowa daraja su suka fi nuna wato bukatuwarsu zuwa ga Allah ta'ala suka fi jayuwa suka fi kankan da kai suka fi kaskanta gaba gare ga Allah ta'ala kuma su suka fi kowa sanin Allah su suka fi kowa sanin girmansa saboda haka sai Allah ta'ala ya zama ya dace ya wato ya saka ka musu da wani abin da zai ƙara daga darajarsu a gaban halittu da baki daya saboda haka wannan shine ceto da da annabawa za su yi da kuma mala'iku banda wannan kuma sai ceto na na mumunai saboda haka duk wani wani wanda zai ceto in ba annabi bane shi ba kuma mala'ika bane to shi ma ya shiga cikin wannan ajin kada ba wani ya ce maka shi kyautar na da zai na musamman ne a wannan duk in ya faɗa wannan abu magana to kaga ya ba Allah kariya ya ba Allah kariya ceton da mummune za su yi shine ceton bayan annabawa bayan manzanni sannan kuma sai mummune su kuma za su zo su yi su nasu ceton shi kuma wanda zai wannan ceton ba wani shi ne wanda Allah ta'ala yake yake ya zubance yake son sa wato yake da wasu abubuwa guda biyu wali ne amma kuma yana da wasu abubuwa guda biyu wanda duk in bayi wanda bayi da wannan irin wannan waltakan to kai tsammanin zai shiga zai shiga cikin masu ceto ma balle ma balle ma kuma shi ya shiga abubuwan kai ba zai shiga cikin wanda za a wuce ta ba ma shi ma balle shi ya shiga cikin masu ceto sun shi kansa wannan shaɗe guda biyu suna a imani wa taqwa duk wani wali muka ce duk wani wali wali da Allah ta'ala ko mumin da Allah ta'ala zai bashi ceto wanda zai bashi ceto shi ma ya ce dan uwansa mumin sai yana da sharɗai guda biyu yana da imani ta kawa imani ta kawa wanda su ne manyan wato shiga shi kai na zama wali wali ba wasu sharɗai ne ba da wasu suke ke faɗa sai in ka karanta kaza za ka zama wali wali za ka zama wali da wato ba ba duk abin da ka roƙa dole ubangiji zai baka a wannan babu wannan a cikin wato abin da ubangiji sun karba annabi Muhammad babu shi a wanda yake da imani ta kawa imani shine wato kalma ka ka taskace yardanka da ubangiji da gaskata shi da kuma imani gare shi da kuma dantsanta mushi addini takawa kuma shine ka kuma nesanta kanka da duk wani abu da zai kawo maka fushin Allah shi yasa wani lokaci za ka an kawo imani ta kawon ka kawo ta wani lokaci a kawo ta kawai ta kaɗai ka kawo imani ta ma wani lokaci a hada su duka guda biyu Allah ta'ala da ya tashi yin maganan waliyai saboda ya faɗa mana kurukuru mu gane sai shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun Allah ta'ala sai ya magana cewa awliya Allah waliyan ubangiji to ba su da wani wato tsoro a wajen su ko ba za su baki ciki ba sai ya faɗi me su waye mu sai ce alladheena amanu wanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suna kiyayen ubangiji to kaga duk wani wanda zai zo a duk wani wanda zai zo ya zama shi bai zama mumuni ba ko shi bai zama yana da takawa ba ana ganin yana yin wasu abubuwa da sabon Allah wato a fili kurata kuma ya ce shi ya samu ceto kaga wani yana wa yaudarar kansa babu yadda ubangiji ya ba wanda ba shi takawa ceto ba zai ba shi ba babu wani wanda ubangiji zai zai wato ba shi ceto da ceton da ta kuma ta wuce na annabawa ko da kuma mumunin da shi ba kaga ai sai da muka faɗa cewa akwai ceton Allah ta'ala ceton manzon Allah ceton annabawa da mala'iku sai kuma ceton mumunai kaga ceton mumunai take kasa so karwa ka taɓa tsammanin wani ubangiji zai bashi wani ceto da zanta na annabawa a shi za a bashi daidai shi ne za a bashi daidai shi amma ceton annabawa tana sama da da ceton da da shi zai yi sannan kuma duk ceto da sauran mumunai za su yi to dukkan mumunan suna tarayya da juna wajen ceton duk wani ceto da wanda ba annabi ba zai yi to sauran dan uwansa mumuni shi ma zai tarayya da shi duk irin wannan cikin shi ma dan uwansa mumuni zai tarayya da shi a cikin sa yusharikul mu'minuna ba'dhum ba'd fi shafa'a za su yi tarayya da juna ba wani cikin za a ce wai to wannan kawai tunda shi shine khatamul awliya ya an bashi ba shi kuma an hana wancan a irin na wancan da irin wannan dai kusan irin sa ne irin jinsin abin da ubangiji zai ba kowa kenan saboda me saboda duka sun hada wato wato imani ta kawa sai dai kuma gwargwade da imanin kai fi girma gwargwadon wanda kuma ubangiji zai kara maka ya kuma girma maka ya baka cuta saboda haka kaga anan wanda ubangiji zai ke banta da ceto su ne wasu manya-manyan waliyan ubangiji kuma gaba gaba shine abubakar siddiqu abubakar siddiqu babu wani wali da zai yi wani kafafa da waltaka da zai kera abubakar siddiqu bali ba zai kera da kaura masa ba bal ko rabu rabin sa bal da zai samu ya hada tare da goran dutse ya je ba ɗauko wasu duwar da ke Najeriya ya aiki kwatankwacin wannan ko ya ciyar da kwatankwacin wannan bai taba kawo rabin rumudin abin da abokan sirri ba sau da ka babu wani bali irinsa banda shi kuma akwai umar akwai usman akwai ali da sauran manya-manyan sahabbai da aka san su babu yadda za a yi wani wani ɗan yanzu ya ce wai zai je wani ceto da ya kira masa abai babu manzala na cewa la tasubbu ashabi wa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu na rantsi da wanda hannu da wanda rai naki hannunsa da ɗayan ku zai kashe zai ciyar da abin da yake kwatankwacin dutsen hudu to ba zai kai rabin abin da shi wannan musahabin ya bayar ba ba zai kai mudun sa ba ba zai kai rabin mudun ba to kaga yanzu ba magana ce na yanzu wani ya ce shi zai yi wani abu da sauran wato manyan manyan waliyan Allah ba su yi ba haka in a cikin mata ne kamar ana magana Khadija misali Khadija ana magana Aisha ana magana Fatima ana magana manyan manyan bayan Allah Asiya manyan manyan bayan Allah da ake da su a mata da ubangiji ya kammala su to yayin waɗannan dole su nasu zai fi yawa saboda mai saboda sun jera kowa wajen imani kuma ubangiji ya ba da yi alkawarin cewa zai ba mummunai ceto to kuma wanda ya fi kowane imani kuma shi za a ba ceton na ceton shi tafi ta kowane tafi kowane girba to da kaga anan sannan daga ba kun ci a samu duk wani duk wani wali mumuni shi ma zai iya shiga ciki daga cikin shahidai ne ko daga cikin malamai ne ko daga cikin masu tsoron Allah ba kowane ne shi ko da bai san komi ba ko da bai san komi ba sai fatiha sai ula uzai ya bauta mu Allah da cikin da cikan imani Allah ta'ala da ya gwada shi ya ga imanin shi ya kai to zai iya ceto ba magana ce na cewa sai ka je ka san wani sirri ba sirri sirri ba babu shi magana ce ta imani kawai a wannan rana idan imanin ka yayi daidai shi kenan ubangiji ya sa ka ciki in bai daidai ba to kuma ubangiji ya cire ka a ciki Allah ta'ala ya kyauta Allah ya sanya mu a cikin waɗanda za su shiga cikin waɗannan manya-manyan bayan Allah sannan kuma sun mal'amfal mal'amfal wanda zai fi kusanci da waɗannan manyan bayan Allah su ne wanda ya fi kamantawa kamar tabi'ai su shiga ciki atba'u tabi'ina su shiga ciki sai manyan manyan bayan Allah manyan manyan bayan Allah kuma da yawa magabatan mu wasu da suka rasu an wato an gani a mafarki yanda yanda ubangiji ya musu kintsi ya shirya su yanda za su wato za su ga wato garar ubangiji zai musu tun a duniya da kuma tashin kiyama wannan babu wani matsala ana iya gani a baka bushara bushara ce ajil bushral mu'min ce karatu ubangiji sai ya baka wata bushara ta ta hanyar dan uwanka ya mafarki ya ga kana cin kama mai kyau wannan bushara ce ubangiji yake baka Allah ta'ala ya sanya amana bushara mu ba amma nan kaga ba ba zai yi kwata kwata a ce an samu wanda yake mujahir ba mujahir shine wanda yake fitowa karara yana yana sa'a wa Allah ta'ala yana saba ma umarnin Allah yana saba umarnin manzon shi yana zuwa da wasu bidiyoyi yana zuwa da wasu wato kirkire gida cikin addini ko kuma yana zuwa da wani zandaka zandaka shine yana yana binne kafirci yana fadan yana binne kishiyar musulunci a zuciyarsa babu yanda za a yi mutum yana yin zindiƙanci kuma a lauki ceto a bashi abinda ake kira zandaka ko kuma ilhadi ko kuma mutum yana yana yana da awancewa yana da zahiri da batini ni ina da ilimin batini da zan je zan iya zan iya daukar giya in sha ko kuke ganin wannan saboda ni ina da ilimin batini ko ne yan zahiri ko kuma na ganin mai yin sallah kullum akan kari shi yana bata kansa lokaci ne saboda bai tike zuwa ga wannan ilimin batilin ba to duk wani wanda yake da irin wannan aqida babu yanda za a yi shi ma ya samu ceto balle kuma shi ma a bashi ba cetar ya zai zama cikin masu cetar shi ne ma wato yake ne ba ba wai shi a bashi wannan cetan ba saboda ka duk wani wanda yake ruwa almujahid ko kuma wanda ya binne zandaka ko wanda yake da ilhadi a cikin zuciya shi yana cewa ba ba Allah ba ba kiya to irin wanda kuma sai ka ce zai samu ceto ba zai yi ba babu yadda za a yi wato wannan ya samu ceto balle shi kashi a bashi a bashi ba wato ceto din shi kashi ma ba zai samu ceto ba a cece shi balle a bashi ceto ban wanda ke irin wannan yake ba ubangiji irin wannan wato galgani to zai zama yana cikin wato qarin mublikat al-mubiqat yana cikin wato wato kololuwa na halaka duk wata halakar lahira na wannan rana to yana cikin ta sannan kuma zai zama yana cikin wato mafi girman nadama da asara a wannan rana Allah ta'ala ya kiyaye saboda kaga a nan ceto da ke banta da da kai wanda wanda yake bin wanda rikan wani su fi guda ɗaya ba a ce wai ai kawai mu shehi mu wani ya lamunce mana ba zai lamunce maka komai ba saboda maza Allah shi ma bai lamunce ma wato ‘ya'yansa na cikinsa komai ba ya ce ya fasi mata binta muhammadin salini min mali ma shi'ti la ubi ya anki min Allah shai'a ya fasi mata ‘yar muhammadu tambaye dukiya na ba zan amfana miki komai wajen ubangiji ba in biki imani ba da ka kaga adam mai mazana zai iya mata imani kenan in ya mata shi kenan sai zo cece ta in kuma bata imanin ba to kaga ta ja ba kanta shi sa abu lahab da bai imanin ba bai mazana iya masa ba abu da iya masa abu da bai imanin ba to shi ne kawai aka samu manzo Allah kadai aka taba samu ya taba amfana wani kafiri na abu na abu bari za zo kun Allah za mu karanta wannan hadisi din insha Allah ta'ala saboda haka anan duk wani wanda zai fi samun ceto na manzon Allah ko kuma zai fi samun shi ma a bashi ceto ya ceto wani dan uwansa shine wanda yake wato yana da imani wanda yana kuma da takawa wanda kuma shine mai bin sunnan manzon Allah sau da kafa yana bin kuma tabarkin magabata na gari yana bin tabarkin sahabbai yana wato a magance yana bin sunna da kuma tabarkin sahabbai a aikace haka yake bi a halinsa haka yake bi a kudurta a kudurta kudurta zuciyarsa dina bin abin da yake wato tabarkin magabata ne wato qaulan wa amalan wa i'tiqadan wa a magance ba yi wani magana wanda ta sa ma Allah da Allah da manzon shi a aikace ba yi wani aiki sai ya san hukuncin Allah a cikin sa a kudurce ba ya kudurta wani abu ce shi ne wani abin imani ne ko akwai lada sai abin da tabbatar koyarwar Allah ne da koyarwar manzon shi haka zalika kuma sulukan wahala a ɗabi'a ɗabi'a yana ɗaukar ɗabi'a ta ne wajen manzon Allah a sunan manzon Allah kuma manyan manyan makabata na gari a halinsa da yake da yake wato dukiya da shi yana ɗaukar halinsa ne abinda aka samu daga makabata na gari bal yana rayuwa ne rayuwa irin yadda manzon Allah ya rayu da shi da sahabbansa ba yana rayuwa ne irin wanda shi yake so ya rayu ba a san zuciyarsa ko kuma yana rayuwa a yadda wani malamin ka ya sa shi a lungu ya ce ka rayuwa irin wannan a yana rayuwa ne irin yadda manzon Allah yake ya rayu shi da sahabbansa in kuma an tashi ana rigingimu to yana kai wato shari'a ne zuwa ga Allah ta'ala da manzon shi yana kai shari'a ne zuwa ga abin da Qur'ani da Sunna suka nuna ba wai kan ra'ayinsa ba ba kuma kan ra'ayin wani malamin sa da yake imani shi ba yana bin magabata na gari da da'awarsa da manhajinsa da'awa ita shi to yana bin magabata na gari ba ya kirkirowa bal huwa mutabibun la mubtadi'a shi mai bi ne ba ya kirkira a ilman wa amalan a aiki kuma da da ilimin sa Allah ta'ala ya sanya mu a cikin wanda ubangiji ya sanya su a cikin waɗannan tawaga da ƴan malam nan sannan ceto ya kamata a fahimci cewa ceto kuma tana da sharadi ceton ita ma tana da sharadi ba kamar yadda wasu ke faɗa ba in dai baka cika wannan sharadin ba to bayan da za a kai a baka ceto sai dai a baka citta sai dai a ba mutum wato citta da yaji ya ji sosai amma shi a ba ceto ba zai yi ba ceto ana bayarwa ne idan mutum cika wani sharafin saboda haka a sharafin farko sharfi ne guda uku sharafin farko shi ne zama yana da wato wilaya daga Allah ta'ala yana da soyayya da ubangiji ke masa shi ma kuma yana san Allah Allah yana kansa Allah ya jibince shi ma ya jibinci soyayya ga Allah ta'ala ya mumuni ne da cikan imani sannan kuma yana kauce duk abin da zai fusata ubangijinsa baya so ya sanya wato wani wato wani wato dan tsakiya wani abin da zai zama ya musha miki tsakanin shi fushin Allah ta'ala ta hanyar yi ma Allah ta'ala da'a yana yi barna bari duk wani wanda ya zo da sabanin imani to shi kaga yanzu wannan ba zai Allah baya san shi dan duk wanda ya zo da sabanin imani to ya zama aduwul lahi ya zama maƙiyin Allah shi ma duk wanda yake maƙiyin Allah to Allah ma shi ba zai bada cetonsa ba shi balle shi ya bashi wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani da yake ambata ashabul yamin yan aljanna suke cewa suna cikin aljanna fi jannati ta sa'alu ma sarakakum fi saqar qalu lam nakun al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna naqubu ma'a al-kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmi ad-din hatta atana al-yaqin fama tafa'uhum shafa'atu shafi'in anan Allah ta'ala sai ke cewa da suke su mutanen aljanna da suke tambayan wato mutanen da suke wuta fi jannati ta sa'alu 'anil mujrimina suna aljanna ne suke tambayan wai masu laifin da kafirai wai ya halin su yake sai ubangiji ya nuna musu sai a tambaye su ma salaka ko fi saqaf me sanya ku a cikin wuta ne qalu lam nakun al musallin ai ba ma yin sallah wa lam nakun nut'imu al miskin ba ma fitar da zakka ba ma bada sadaka na wajibi ko na mustahabi wa kunna naqudu ma al qa'id kuma muna yin izgilanci ba masu addini haka izgilanci yana da abin da dukkan da suka musulunci wa kunna nukaddibu bi yawmi din ko muna ƙaryata ranar sakamakon tashin kiyama muna da kokonto muna cewa ba zai yi ba eh sai Allah ta'ala ka ta ta da har sai da wato mutuwa ta zo mana haka sai Allah ya ce fa ma tanfa'u shafa'atu shafi'i ce ta me cikin da ba wannan amfani ba saboda haka fa fau kai baka zama cikin waliyin uban Allah ta'ala ba ba ka da imani ba ka takawa kuma ka rika tsammanin cewa ma kai za a ba ceto ba ma kai ai ma ka shiga cikin masu ceto shi ake magana ba to kuma ubangiji ya kore kai za ka shiga cikin masu wanda za a ci samu ma farfata fa ma tanfa'u shafa'atu shafi'ina Allah ta'ala ya kyauta wannan shi sharadin farko sai sharadi na biyu al-ibn idan ubangiji ya maka izini ka fita babu wani wanda zai zo kawai haka nan kawai dan radin kansa ya ceto babu izini ba a shiga Allah ta'ala ba a masa wannan a kingdom din sa a wato malakutin sa kawai ka je kai abin da kaga dama a ubangiji sai ya maka izini tukuna sai an tambaye izinin sa saboda ma ceton nasa ne baki daya wulillahi shafa'atu dabi'a ceto na ubangiji ne baki ɗayanta don haka sai an tambaye shi da in ya ce to na baka izini je ka ceta shi ke sai zama sai zama wato ya baka ceta manzan lafiya shi bawa inda mu illa bi izini wane ne wannan ubangiji ke faɗa ba wane ne wannan wanda zai ceto ba tare da izininsa ba haka babu kamar ka ci ubangiji da cewa ne babu wanda zai ceto in ba da izinin Allah ta'ala babu shi kaga wannan shine sharadi na biyu dole sai an samu izini ubangiji ya ce maka je ka yi to kaga wannan ba a shi kaga wacce ta ba wai ana ana ba Allah karfa karfa bane ba na uku kuma a to da kaga anan izini nan kaga shi kashi manzo Allah ba wai ba wai zuwa yake wai a karan kansa ba saboda shi Muhammad Rasulullahi ne kawai zai ce ya ubangiji ba ba da cikin waɗannan a ba ba haka zai ce ba ubangiji manzo Allah shi ya fi duk manyan manyan bayan Allah ya fi kowanne su da kansa saboda haka shi ba zai je da irin wannan isa isan ba idan yana daddaga kai a'a bal idan yaje fadi zai kansa na kasa zai rasu ne zai jayi zuwa ga Allah ta'ala zai kaskanta gaban ubangijinsa sannan wato zai wasu maganganu zai wasu addu'o'i da a lokacin kafin shi ba taba yi ba kowa madadi ba abinda zai riki ubangiji wato abinda zai ga ma ubangiji kalmomi ne yabo mahamil ne da da husnul sana kyakkyawan yabo ne zai masa da kirari zai masa haka abin da magana ne a shi kaga ba magana ce dan kawai wani ya zo ce kawai shi ya riga ya zaba dan haka ba dole a yi ta ba wanda ba da ba haka yi ba zuwa yayi maza Allah zai je wato ya kaskanta gaban ubangijin sa ya je ya fuskance shi da da wato cikin kaskanci cikin wato wato nuna shi kasa yake da ubangiji ya roƙa ubangiji sai idan ya kai goshin sa kasa bai tashi ba sai ubangiji shi zai ce ya Muhammad irfa ra'saka ya Muhammad daga kanka irfa ra'asa ka jira kasa kenan ka irfa ra'asa ka san turba tambaya za a amsa maka to kaga nan magana sai shi ma sai ya jana mizini tukuna sai ya da mizini to ba magana ne na wani zai ce zai ce to kawai dan yi garin da masa ba kuma har ma ya riga wata kai da jan kai a ranar nan babu mai daga ma Allah kai babu wani mai daga ma Allah kai ko da shafaba ba kaga shafaba ba ba nake magana ba wai mutum je da kafirci ba da shafaba ba Allah ta'ala babu wanda yake je daga ma Allah kai kamar za mu zo za mu zo mu makaranta hatta mala'iku hatta annabawan akwai lokacin da ya tambaye su ba su amsa ba ko kowanne su shi ma sai an tambaye shi annabawan kansu sannan mala'iku yayin da ubangiji ya zo zuwa da shi dace da shi mala'iku kowa sau sau zai yi ba mu yace ma Allah kanzu to kaga wato ubangiji wato yadda mun muke surantawa kaga ba ba ubangiji ya wuce nan ba ba ba girma ubangiji yadda yake ta girma ba shi kada ka tsammani kawai ubangiji kamar wani wani masaraki ne a duniya za a je kawai disney yana da wani wanda yake so so na gajiyawa ɗansa matansa a ce ai baya iya komai da matansa je kurun matar ba wanda sai ga ubangiji wannan aiki a dole sai dai a je shi baya a nemi izinin sa sai wato sharadi na na na uku shikamakin wato na biyu shine wato ubangiji ya zama ya yaji da za a ce ta din kaga manzo Allah yayin da aka ba shi izini dama dai manzo Allah babu wali irin sa kuma aka ba shi izini to kuma idan ya ce ba wani je ɗiba abin da gara mani ba sai ubangiji ya yarda cewa to wannan yana ci wannan ci da sai ubangiji ya yarda to kaga wato ubangiji karrama kai yake da ba ka ceto ba wai kana fusa fusa bane ba karrama kai yake sai ya yarda wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya la tughni shafa'atun shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman sha'u wa yarda yace da yawa nawa nawa ne a malaiku da suke saba nawa nawa ne malaiku da suke sama la ta wuri shafa'atun shay'an cetar su ba zai amfani ba illa min ba da an ya gana Allah liman yasha wa yarda sai bayan ubangiji yayi izini kaga na farko kenan liman yasha ga wanda ya ga dama kuma wa yarda kuma ya gane shi sai ya yarda a cece ka za a cece ka Allah ta'ala yake cewa wala yashfa'una illa liman tadawakum min hashihi mushrikuna wala yashfa'una illa liman tadawakum ba za su ceto ba sai ga wanda ubangiji ya yarda a cece shi wa min khashyati mushrikuna su suna cikin tsoron ubangiji tsoro na mutuka tsoro na razan kaga wato dole bai cika wani sharadin ba ba yadda za a yi wato ya shiga cikin wanda ba zai ceto balle kuma shi ba a cike shi ma balle ba wanda ba shi zai ceto to shi kaga wato wannan makami ne mai girman gaske da ya kamata ba yi tsoro ubangiji sosai kada mu daga ubangiji muna sakin harshe muna wato ma ubangiji wasu maganganu rashin rashin kyautawa hatta manzon Allah manzon Allah manzon Allah shi ke da ceto al'umma wata kowanne amma manzon Allah ba zai je zai ceto ne a matsayin wai shi shi wani wato wani ya gagar ubangiji ne ba zai je ne a matsayin shi na bawan Allah zai je ne a matsayin shi na wanda ke kaskatar da kashi ga ubangiji ba kamar da zaka ga wasu mawaka suna yawan yadawa ba a ce aje wani annabawa kaza da sun yi laifi shi mai laifi ba wai ce baka ubangiji bai taba yin misali bai taba yin wani laifin da ubangiji ya zarge shi ba bayan ga qur'ani na bada a masa wata wanda an zarge shi ba wai asara asara bada ba ya ba da su ne ba daga bayan Allah ta'ala ya saboda aya na zarge sa saboda haka ubangiji yana ita mu manzo Allah ubangiji ya karama shi gaba ta kai haka ya karama shi نعم akwai hadisin wani hadisin za mu zo makanta shi insha Allah amma a nan kaga su suna faɗa wani laifukan da suka yi ne saboda suna ba da hanzari sun san ba su ne aka ba wannan cutar ba amma shi ma shi mazana da aka wuce ce nashi ne nashi ne inda za ka gane haka ai annabi isa da aka je wajensa shi bai ambaci zulubi ba kuma dukkan suke da cewa su ma ayayi wasu na zulubin shi ma maza Allah inda shi ma ya san wannan shi dan ba tashi bane to da aida sai a ce shi ma ya tuna a basa wata walla ya tuna a fallahu anka ya tuna wasu wurare da ubangiji ya masa fada shi ma sai tuna wannan amma saboda ya san ubangiji ya bashi wannan abu shikenan sai aka yadda aka haka saboda haka wato maza Allah yayin da zai wurin Allah ta'ala cikin cikan kaskanci zai je masa ba wai saboda wai wani abu ne zamu rika kafafa muna muna muna muna wannan shi zamu Allah ya ya hana sahabbai su rika su rika wato wuce wuce gwa da iri ko su rika cewa shi ya musara annabawa dai ya musara annabawa amma a rika kanfa ma shi yadda za a kasaka da su annabawa kuma shi da wanda ya hana saboda saboda shi ba mu zan Allah an zabe shi zabi aka masa kuma wani annabawa ne ba ba a ce annabawa ba wani abu wanda za a kayar da shi so ba abu ba haka yake mai da wasu ke tsammani ba kuma yadda su za ga bawa suna yawon yayyadawa ba suna kokarin cewa ba za da ma'aiki bai mata ɗayan dalili ba ba ya faɗa ba inda aka canza da taɓa dalili ba shi ne kawai ubangiji ya shaida ta cewa ya fira laka Allahu ma ta kaddama min dhanbika wa ma ta akhara ka ko san ba a ce an yi wa ma ta kaddama ba sai Allah bai ne ba a ce ma ta kaddama ba sai an yi akwai ne ba a kuma a Qur'ani wannan shi abin da aka gani ubangiji manzo Allah ya wani abu sai ya gani an zo an zo an zarge shi har daga baya manzo Allah in ya ga ibnu ummi maktub har zuwa yake yi ya ce madan na madan na zo zo zo zo mara mara ba wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi akwai kafirai da suka zo bayan ya zo madina suka zo suka suna cewa to mu za mu imani da kai amma waɗannan kaga musa kan a shiga kore suka siya zala sai ya dan karkata ko wani ne ce mutu ko ko ya kuɗin da zuwa ko a ba su rana ko a maka mutum haka Allah ta'ala ya kisa wala taqulil ladina ولا تطل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كذا أمر أبنك إذا وسع karka karka sanya kai wannan aiki to kaga ta ga wato mazalla ba wai an ba shi wannan matsayi ne saboda ka zo kana kana kokarin kanka sauran annabawa ba a'a ka je mu annabawa shi ba ka ba shi darajar ta fitan sai kama da shi ka dace da shi ba tare da kuma ka sai kai malas ba tare da ka gaskata shi kanshi maza Allah ba kuma tare da ka gaskata sauran annabawa ba kowa ka bar darajar sa babu laifi ka ce maza Allah shine shugaban halittu duka wani ya faɗa kuma ya tabbata amma ka dinga nuna cewa maza Allah shi bai ma taɓa yin komai ne ba a kana jin maza Allah na cewa shi ma aiki shi ne shiga da shi aljanna ba to kaga ubangiji fa ba wanda ake ba ba ba a masa nuni ba kuma a masu kahafa a nuna wa cewa shi wannan wai ana wa alfahari da shi abin shi bawan Allah ne wai ai ya riga ya cika duk wani abu da ubangiji ce babu babu wannan Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka ga anan kokari kwarai daga sai kar mu rika wuce gona da iri wajen wajen abin da yake wani shine wato daidai a ba ba rage daraja abinda muke magana shi ne mazala ka ba shi darajar shi ka ce shi shugaban halittu ne ka ce ya sauran annabawa daraja amma kar ka ce wurin tabbatar musu daraja din shi kuma shi kuma nasu annabawa ka sanar da nasu daraja yawa ka kasance da su suna da daraja shi ne shugaban su wannan shi da shi ake so amma ka gan wani lokaci mawa kan yadda suke yi zai gani suna kokarin nuna su waɗannan ba wasu laifi suka yi sosai wanda ba zai yi wasu har wanda laifi da ubangiji ya yafe ya riga ya yafe saboda haka ba uzuri suka bayar malam suna cewa uzuri suka bayar a wannan su ba saboda su san ba su aka ba ba kan za mu zo kan hadisi insha Allah bayani zai kara zuwa kan wannan babu a mala yace bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ceton manzon Allah da manzon Allah zai a ceton manzon Allah nau'i nau'i ne sai da a faɗi wasu daga ciki ba ba za a yi a ce wai a faɗa maka wasu adadi a ce su kadai ne ceton manzon Allah ba ceton da Allah ta'ala zai ba annabinsa shi kadai sa adadin su amma dai akwai wasu manya a ciki da wato magabata suke yawan faɗansu daga ciki akwai shafa'atul uzma wato ceto babban ceto faɗan ceto ita ce al-maqamul mahruf wannan biki ne wanda kowa da kowa zai yabi manzon Allah a kanta wanda wato na farko da na kashi za su yabi manzon Allah za su wato za su yabe shi za su masu gode masa za su gode masa saboda wannan matsayi da ubangiji ya bashi tun da kan annabawa da mutanensu da kuma manyan bayan Allah za su rika kamar da nace za su rika ina ma ina ma amma ba tare sun masa hasada ba ba sa masa hasada wannan ceton malamai ana suna kawo ceto iri guda biyu suna kawo ceto guda biyu akwai ceto da zai yi mahalittu duka ceto da zai yi mahalittu duka yadda zai je wajen ubangiji ya nemi ubangiji ya zo a yi shari'a a yanke kowa hukunci wannan shi ceton farko da malamai wasu ke kawowa cewa matsala zai fara yi to duk da akwai hadisi da ba kawo wannan saboda a san hadisin wannan babu akwai hadisi amma hadisin ba shi da karfi da fuskar sanadi amma zan koro mana wato wasu dalilai da ke cewa wannan din ma zai iya faruwa sannan kuma banda wannan sai kuma ceton shi da zai yi ma al'ummarsa wato ka san sun aka zo za a tashi kiyama ana da busa guda biyu akwai busa guda biyu da za a yi busan farko kowa da kowa wanda ke rayu a wannan lokaci zai faɗi yana halakafi zai mutu wannan wato mutane za su zauna adadin abin da ubangiji ya gada ma su zauna kowa da kowa babu sai wanda ubangiji ya gada ma ba zai mutu ba amma da kusan da halittu kowa zai kowa zai mutu a wannan lokaci idan aka wannan busan farko din bayan wannan busan a mazala yana cewa za a za su zauna kusan kusan wato arba'in abu hurai a cikin asahihaini da yake faɗa sai suka sai yake cewa ma bayan nafhatai da arba'una abu da ke tsakanin busan na farko da na biyu arba'in ne qalu ya aba hurairah yawman kwana arba'in qala abai yace na ki yin faɗa wato kamar ko bai kiyaye kuma bai san ya ya ya ya faɗa abin da bai faɗa bai faɗa ba fa qala 40 shahran wato wata 40 qala abin ce na iya qala qalu 40 sana shekara 40 qala abai sai Abu Hurairah ne faɗa shekara 40 ne ko wata 40 ko kwana 40 ba sai yake cewa dai thumma yunzilillahu minas sama'i ma'a sanin daga baya ubangiji sako da wani ruwan sama bayan bituna kama yanbitul baql sai kawai a ga halittu suna ƙara tsirowa kamar yadda idan an samu wani wani wato shuka mai yado a ƙasa ita ma da zaran ruwa ya sauko sai kaga ta fara fara fudda kanta to haka ubangiji shike dan zai zo alhake yin wato misali biyu sai ga sauran wato halittu duka sun tashi sun wato sun sun sun bayyana gaban ubangiji baki daya kuma wannan kaga shine wato abinda abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani da ya faɗa cewa wani ta hafi suri fa idza hum ajdafi ila rabbihim yansibu qalu ya walana man ba'athana min maqalina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal in kanat illa sayhatan wahidatan ta'qubuhum fa idza hum jami'un lajana muhdarun ana la Allah ta'ala ke cewa wani ta hafi suri idan ya yayin da aka aka bisa a kaho fa idza hum ajdafi ila rabbihim yansibu sai ga jas tashi suna sauri saurin fitowa daga daga cikin kabar kaburburan za su fito ce kalu ya waina na kai kanmu man ba aka na min marqadina wane ne ta da mu a wannan makwancin namu kaga abinda ka ake musu akabari amma za su ba mutu kira da karatu to wannan ba ba kidan bari amma za su za su ba mutu wannan girgiji da ake a cikin kabari akan abin da za a yi daga baya Allah ta'ala ya tsare mu sai mala'iku sai musu hada wa ala rahman wannan shine abin da wato Allah ta'ala mai rahama yayi alkawari wa sadaqal mursalin kuma sauran annabawa suka gaya muku sun yi gaskiya kuma in ka illa sai hatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdar wato kawai wato hawa ne guda ɗaya za a yi burawa ɗaya za a yi kawai duk za ku bar ku ku kashi an halarto ku dukan ku gaban ubangiji haka ubangiji ya faɗa kuma wannan shi abin da ubangiji ya ƙara faɗa cewa za a ƙara taro mutane baki da halittu duka mutanen su da aljanun su za a tara su zuwa gaban Allah ta'ala wa wa ruddu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'al lakum maw'ida Allah ta'ala yake cewa za mu za mu za mu tayar da su a wannan rana ba za mu bar kowa ba walam naghadir minhum ahada ba za mu bar kowanne a cikin su ba kawai haka za su zo kamar yadda aka halice su a baya haka za su zo gaban ubangiji to kaga wannan yana nuna maka cewa ubangiji in aka wannan busar to zai tada zai tada halittu duka sannan kuma banda wannan in an tada halittu kowa zai zama yana a arzul mahshar a wato wanda wani kasa ne iya ganin ka wani ba ba kasa ne na duniya nan ba a wani kasa ne iya ganin ka yanda wato da mun kai haka da za ka ga halittu ne daga gaba gare ka kuma da za ka magana wani zai yi kuwa to kowa zai ji amma an tara na farko da na ƙarshe ne a wannan rana a wannan rana kowa aikinsa gwargwadon imani ta gwargwadon sauki da ya samu a wannan rana gwargwadon kuma yadda yake kan gare ma ubangiji gwargwadon wahalar da zai samu a wannan rana wannan rana malamai suna cewa rana ce mai ruɗi ba za ka ji kowa ya magana ba sai da ka ji yan tsaki tsaki ana yin magana a cikin cikin haka a nan za a gani wani za a matsa mushi da rana daidai kansa Allah ta tsare mu wani kuma ubangiji a haka zai sanya masa wato wani wata inuwa ran da babu wani inuwa sai inuwarsa kaman wato wannan mutane guda bakwai da manzo Allah ya faɗa cewa a wannan rana zai musu inuwa inuwa ran da babu wani inuwa sai inuwarsa kamar ya tabbata a cikin sahihain akwai al-Imam al-Adil adalin shugaba akwai matashi ne da ya tashi tun farkon sa kasan baka san matashi da ya gigiwa to matashi ne tashi tun farkon sa yana yana bautan Allah ta'ala da wanda kuma wata mata ta kira shi ce madada ya ce shi ba zai yi ba da kuma wanda yake yawan zuwa masallaci da kuma wanda wato yake sadaka da wanda kuma tuna Allah ta'ala kawai sai ya sai fashi da kuka waɗannan suna daga cikin wanda ubangiji zai musu wato tanyi a wannan rana zai musu zai musu wato wato agaji banda su kuma akwai manya manyan bayan Allah da ubangiji zai musu agaji a wannan rana amma dai wannan rana rana ce mai razani su ma suna cikin wannan ni'imar amma kuma suna cikin tsoron wato suna cikin tsoro kwarai da gaske suna cin wato wani wani razani da kuma tsoron ubangiji ranar lokacin ubangiji bai zo ba an da tara kowa ne al'awwal wal akhir an tara su amma kowa ya kafa cewa kuru kowa ya jira to me zai faru me zai faru me zai faru a wannan tsayuwar ita kanta azaba ce mai tsananin gaske azaba ce mai tsanani yadda ta yadda daga baya har mutane za su nemi su nemi ubangiji ya raba su wannan azabar shine za a kinsa musu daga ciki za su fara zagaya annabawa za su fara zaɓe annabawa suna cewa to ya Allah annabi wani da Allah ta ka roƙa mana ubangijinka yanzu ya yi mana wannan abubuwan abun da muke ciki na bala'i kaga wannan rana rana ce babba na na wannan na wani shimfiɗa saboda wato a fahimci dalilin da yasa ake zuwa ake zaɓe annabawan nan wato rana ce da kowa muke cikin bala'i rana ce da kowa zai wato rana ce da zai tuna cewa ina ma a duniya na yi wani aikin alkhairi da zai ƙara min wani matsayi a wannan rana saboda rana ce da annabawan mu da kuma sauran halittu duka kowa zai shiga razani tsoron ubangiji da razanin abin da zai biyo baya a nan wannan kamar da daga na faɗa ubangiji bai riga ya zo ba haka zai bar mutane a wato har wato annabawa su cewa a wannan rana ubangiji ya wuce da taɓa yi ba a wannan rana ubangiji ya fusata fusata bai taɓa yi ba saboda haka annabawa ma suke cewa a tuba sai zuwa kamar shi wasu ƙarin tambaye wani tambaya ba kawai annabin ma shi ma an tambaye shi zai ce ni sinafi nafsi kawai kaji annabin Allah ba yana cewa nafsi nafsi sai wani dan bana bakwai bana bana nan kawai zai ce kuma zai zo ya zai ma Allah shi shi shi annabin Allah ya ce nafsi nafsi nafsi so in ba manzon Allah ba annabawa biyar za a je a kero banda sauran annabawa da kowa aka aiko su aka aiko shi a wajen al'ummar sa dan sai a fara karanta annabawa duka sannan za a je wurin mu mutane guda shidan nan wanda za mu zo insha Allah mu abin nan sannan daga baya idan wato an bar mutane a haka idan an ji an karanta annabawa an roƙa ubangiji sannan ubangiji shine zai zo ubangiji zai zo zuwan da ta dace da shi yana zuwa abinda zaka gani kawai sai zaka alama aka ce zaka ga mala'iku sun san sau kuma zaka ga mala'iku sun gyaggyara mala'iku sun zo wani kama mai kurjini kwarai da gaske gashi kama mai ban tsaye ko kama mai ban tsoro mala'iku za su yi wani sahu sahu suna su kansu a sunde suna wato jiran mai ubangiji zai faɗa shine wato ubangiji yayin da ya zo kuma sai ka ga wani haske ya bada wannan wannan abin ma shaɗin baki daya haske zai bada ta baki daya yadda ko ko ina sai ta hasaka da hasken ubangiji wannan shine abin da zai faru a nan kuma sai a ce a kawo annabawa su ma sai a kawo su a ce kowane annabi ya zo da sauran mabiyansa sauran wato mabiyansa wanda mutanensa a ce kowane annabi ya zo karkashin shi akwai mabiyansa annabawa da musulai sannan kuma banda wannan sai kuma a ce kuma a je a rarrabe tsakanin mutanen kirki da mutanen banza mummunai da kafirai ga ararrabi sannan an yi wannan kuma sai a ce a kawo mizani a kawo littattafai to sannan ne ubangiji zai fara wato yi makasa kidari ubangiji alkhaliqu dajjal ke nan ubangiji mai halitta me yanda yake so a nan ne zai zo kuma zai zo in ya zo shi kenan sai ya yanke ma kowa hukunci hukunci mu za a yanke kanka tsammanin wani ma za a yi lokaci ai da ma ne masu yawa ai Allahu sari'ul hisabi me gaggawa hisabi nan da nan ana zuwa kuma an yi an gama kowa da kowa ta matsayin sa ana zuwa me cewa ba shi ya kosa ayi in ba shi in ba da azina bane kaga to mun da mutuwa mun nan banza waja rabbuka wal malaku saffan safa ubangiji zai zo malaiku suna sahu sahu haka za su wannan shi ne saboda abin da zaka fahimta a can a jaga da sautu zuma da Allah ta'ala cewa wani fika fi suri za a yi musa a cikin kaho wa sai kama fi samawati wa fil ard illa man sha Allah wato shi kenan sai halittu duka sai su mutu sai wanda ubangiji ya ga dama na sama da na kasa duka duk za su mutu za su fadi suna matattu sai wanda ubangiji ya ga dama ba zai mutu ba ثم نفخ فيه أخرى sai nan sai a ƙara wani musan bai za su kiyamun yan zuruwa sai kuma a tashe su a tsaye suna kallo su game suna jiran me zai faru Allah ta'ala yake cewa wa ashra qatil ardu bi nuri rabbiha yayin da ubangiji ya zo kuma sai ga wannan kasan masha din ta saka da hasken ubangijin ka da hasken ubangijin ka wa bi albitawu sai a zo a kafa littafi a kawo mizani waji abin nabiyina wasu wasu hadai sai a zo da annabawa da da masu shaida masu wa al'ummai shaida baki daya sai a zo da kowa wa ku biya bainahum bil haqqi sai a yi musu hukunci hukunci na gaskiya wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba wannan kaga shine abin da ubangiji zai yi to wasu malamai suna cewa wannan zuwan da Allah ta'ala zai yi ba zai zo ba sai manzon Allah ya je ya roƙe shi ya zo da farko da ubangiji zai bar kowa ne wato a gasa shi kuma Allah ya tsare wato waɗannan idan kana karanta waɗannan abubuwa za ka ƙara fahimtar wallahi ubangiji ba abun wasa ne ba wallahi biyan da muke ganin ubangiji a za mu yi mishi abu da baka dama a duniya to akwai ranar da za a yi ranar da ake kai ranar kin dillanci duk a yanda kake ganin za ka iya zuwa ka ga ubangiji ka mulmula mishi magana da ka dama to akwai ranar da in ya ga dama wallahi ba mai shan kwalluwa guda daya Allah ta'ala ya sanya ba ma cikin waɗanda za su ga cikin hanyar garadi a wannan rana wasu suna cewa yayin da ubangiji ya zo wannan sai manzo Allah ya roƙe shi idan ya zo a gaba ga kowa ubangiji zai mutuntuke saman duniya ya sanya ta a hannunsa a ganta ga ta nan sannan kuma sai ce alal malik wa aina mulukul amr ni ne sarki mai cikar sarauta ina masu kafafar sarauta a duniya ubangiji haka ya tabbata wannan hadisi ya ce a sahihai mazala Allah ta'ala mazala yake cewa Allah idan ya zo wa yadda sama abi yamini sai ya kama wato sama da hannunsa na dama dama da hannunsa dama ne saboda haka sai ya kama ya mutsake ta ana gani sannan kuma ya makansa kirari ya makansa kirari ya ce shi shi ne sarki mai sarauta da ba ba wani mai sarauta sai shi kuma ka ga baka ya ba ya ara maka to kamar da na faɗa a wannan yayin da ubangiji ya faɗa wannan magana sai sauran halittu duka shiga da tsoro kwarai da gaske da annabawa su da mala'ikunmu kowa ya shiga rahabatan wa khawfan lillahi azza wa jalla kowa ya shiga tsoro ba mu yi ansawa ubangiji yana baka kira shi ka isa ka daga kai ai sai sun sai suka kai a wannan rana sai ka bi malaiku da annabawa da kowa babu wani wanda zai iya daga kan ya ga wa ubangiji wani magana da zai yadda da shi ba bal a wannan lokaci idan ubangiji ya ce ma annabawa wai ku me aka amsa muku ne ku ba yawma yajma'u Allahu rusula rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamu ghuyub a lokacin ubangiji zai ce ma annabawa zai tara annabawa fa dukansu ma za ujibtum me aka amsa muku wani hali kuka bari al'ummar ku sun imani ko su imani ba wallahi ba za su ce sun imani ba zai ce la ilma lana ba mu da ilimin wannan abu da wannan rana tsoro ya cika su da sun yi su ga wani ubangiji wani abu ne ka ka zo daga ba a ce ba ku daidai ba sai ce la ilma lana innaka anta allahu ghuyub kai masanin wato abin da ya koyi ne da aka kai ka ji musani ko za mu iya ba kowa shaida ba ai wannan farko kenan ba abin da zai faru kuma ga annabawa da suke cikin cikin wato koro ga Allah ta'ala wato kuna ƙara nanatawa wannan ya irin gane cewa ubangiji ba abin wasa ne ba duk wani zalunci karami ko ba ubangiji baya bari duk kuma wani raini da wani ke ma ubangiji a wannan duniya wallahi ubangiji ya ga dama ne kuma akwai wanda zai kaskanta shi gaban alƙuluka Allah ta'ala ya ya kiyaye mu ya kare mana imanin to wasu kamar da nace wasu malamai kamar ibn abdul al-hanafi idan ka duba shari da ya bage da fahawiya shi sai ya zaɓi cewa wannan shi ne farkon cetin da manzo Allah zai fara yi ya je ya ce ya ubangiji a zo a yanke hukunci sai dai kamar da daga ya hadisin bai da inganci sai dai wasu dalilai kuma suna karfafan wato suna nuna cewa za a iya samun haka din amma dai hadisi kan wannan cewa manzo Allah shi zai fara zuwa ya tambayi Allah ya zo a yi ya zo zuwa da dace da irin da zuwan da girman sa a zo a yi wato a zuwa wato alƙalanci to wannan hadisin yana da yana da rauni wanda ya fitar da shi shine Abu Ya'la al-Mawsili a cikin al-Musnad Ibn Jarir al-Qabari ya fitar da shi a cikin tafsirin sa Imam Qabarani ya fitar da shi a cikin al-Kabir ta hanyar al-Bukhari da al-Bukhari a cikin at-Tarikh al-Kabir ko abin da kama da wannan shi ma ya fitar da shi ta hanyar al-Walid ibn Muslim da Abu Asim al-Bahaq ibn Bakhalat daga Isma'il ibn Rafi daga Muhammad ibn Abi Ziyad daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi daga Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah idan wato tsanani yayi tsanani zai je fuskanci ubangijinsa yace ya ubangiji abu ko a yanke hukunci sai ubangiji ya ce to je ka zauna tare da su ni ma ga nan fuska na zuwa to wannan hadisi gaskiya bai yana da wato rauni mai tsananin gaske na zo na faɗi saboda mun sha faɗe shi a baya a bada aka kala ya mana wato tawfiqi mun fahimci ma daidai bane ya da illa wurin guda uku na farko akwai shi wannan Isma'il ibn Rafi ibn Uwaymir shi wato malamai da yawa sun soki labirin sa shi mai irin bada labaran ne qasim ne eh za mu yi magana akan a za mu zo makanta wannan hadisin Allah ya zai zo akan akan to zama na magana wannan hadisin da manzo Allah zai je ga ma Allah ta'ala cewa ubangiji zai zo ne saboda abin da manzo Allah ya faɗa cewa ya Allah a fito to sai ubangiji ya amsa masa to anan muka ce hadisin da zo a kan wannan babu akwai yana da illa guda uku akwai Isma'il ibn Rafi' ibn Uwaymir shi qasim ne irin masu zama suna ba mutane labarai masu daɗin ji haka to shi haka hadisi in ka je za ka ga hadisi ne shahadi mai yawa wato sai ka gani da karantawa to shi ne kawo wannan hadisi din shi kuma wato da yawa malamai sun soki labirin sa babu ahmad ibn ma'in su ibn ma'in ibn sa'ad ibn ali al-jawzajani da sauran manyan manyan malamai su amr ibn ali al-fallas bal ma an-nasai da wasu malamai suna ganin matruk ne ba saboda haka hadisin ba zai ba zai wato zama yana da wani abu da za a gudu daga nan daga daga cikin kuma raunin sa akwai shi malamin sa ibn abi ziyad shi ma kuma ba a san majhul adala ne ba a san ba a tantance wato adalcin sa ba sannan kuma na uku akwai kuma karin wa an samu ana rawaito akwai karin rajul tsakanin shi wa ibn abi ziyad da kuma ka'ab muhammad ibn ka'ab al-qurazi sai ka wannan illan guda uku babu yadda za a yi hadisi ya sha sai dai abinda malamai ke faɗa kaga a nan ta fuskar sarari bai inganta ba ba ta ce sarari yake shi sai dai abin malamai ke cewa idan kuma aka duba aka yi nazari a hadisin da za mu zo karanta a gaba na shafa'ar manzo Allah wanda in za a karanta annabawa annabi kuma ya je wurin Allah ta'ala ya yabe shi to idan aka duba suka ce zai yi ba ka cewa dole ko kuma tabbaci zai faru saboda hadisin bai tabbata ba amma zai yi zama Allah ta'ala ya amsa wa manzo Allah ne daga cikin abin da ya amsa musu kuma har da fitowa a alƙalanci saboda suka ce ai mala'ika ai halittun duka na farko da na ƙarshe ne tun daga lokacin annabi adam har zuwa lokacin sa suka zo suka dunguma zuwa ga wurin sa to da suka je kuma suka dunguma zuwa wajen sa sai ce ai ana laha ana laha to da ya tafi sai ai babu labarin shekar zai ba al'ummar sa amma bai bamu labarin amsan da aka masa bane sauran al'umman duka to kuma amsan da aka masa abin da zamu fahimta shine wato zuwan da ubangiji zai iya kowa misali wannan kaga indirectly ne aka samu wannan amma ba wai baka cewa wai lalle hadisi ya inganta saboda wancan illa da na gaya maka saboda haka wannan shi zai iya yi wa ya zama abin da manzo Allah ya je roƙa shi aka amsa sannan aka zo akan shari'a amma ba muna dogaro ne akan wancan hadisin wanda bai da inganci ba sai dai wato muna muna dogaro ne da wato nazari idan muka duba hadisi za mu ga kusan nazari na iya yana goya mishi baya sai zama manzo Allah kaga ai su sun sun ne ma a yayin musu wannan bala'i da suke ciki ne to abin da yayin musu wannan bala'i shine a zo a yi shari'a to kaga kamar mu Allah ta'ala ya amsa masa shine sai Allah ta'ala sai ya zo zuwa kuma dace da shi sai ya zo ya shari'a wannan shine ce ta farko da manzo Allah aka ce yana yi kaga mun tabbatar da hadisin li shahidihi ma'nawi la min ayyi mablagu ba wata fuskar sanadi ba ta fuskar ma'anarsa saboda ayoyin da kuma hadisi suna goya musu baya saboda haka manzo Allah tabbas zai yi a zama in ya je wurin Allah ta'ala ya yabe shi Allah ta'ala kuma zai amsa masa daga cikin abin da zai amsa masa shine kuma ya zo a hisabi saboda da bai je bar da ba zo ba ai kaga sai da yaje ubangiji ya amsa masa to daga nan kuma shine ceto mai girma kuma shafa'atuhu lil umam wa maqamul mahmud wato ceto bigire ne wanda kowa da kowa zai yi gode ma manzon Allah shine ceto wanda ya fi kowanne girma shine ceton da muke roƙa mashi wannan ceto din yayin da aka yi kira sallah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adta to shi wannan roƙon da muke masa da haka duk wani wanda ana kira sallah yana yin wani ɗan makan makan to ya kiyaye kansa eh saboda wannan ya daga cikin abin da ubangiji in ya amsa kuma zai za ka gani a aikace kai ma watakila kana cikin wanda ubangiji zai ce a zo a fice ka ba da ka mu yi kan kokari na yadda ake kira sallah kar ka yi wato kasa a gwiwa ko kana bayi ne a zuciyar halartuwar wannan kalma saboda ka shiga cikin wato faffaɗan ceto na bazan Allah Allah ya sa mu a ciki to anan sai Allah ta'ala kamar da muka faɗa idan yayin da Allah ta mazala ya je ya yabo ubangiji ta'ala sai ubangiji zai zo sannan kuma sauran annabawa da sauran wato mala'iku duka za su zo daga nan kuma sai ta tike zuwa ga ceto da Allah ta'ala zai ba mu manzansa sai a fara ceto wannan kuma shine abin da tabbata a cikin asihai asihai da cikin asiha da almasani da almusallafat kusan kusan malaman hadisi kusan kowa ya kai da wannan hadisai daga ba wata sahabai ba mata a rawato daga daga Abu Umar daga Abu Huraira daga Halifa daga sahabai ne kan ceto Abu Sa'id Al-Khudri ceton nan kusan abu ne mutawatir na fara cewa daga sahabai saboda ba yi da sauki ka ce wai manzo Allah ba zai ceto ba ko ka daki wani ceton ka ce kai bai ga ceto kaza zai faru ba kamar da mutum zai ke ka ji a baya na ce to duk wanda ya inkari ce ceto ba zai faru ba to imaninsa akwai tangarda kwarai da gaske ya kuka da kanshi daga cikin hadisin a cikin akwai hadisin da ya tabbata a cikin asayi daga ibnu umar ibnu umar yake cewa maza Allah ya ce innan nasa yasiruna yawmal qiyamah jufan yayin da mutane za su ka zamo a tsibe a ran tashin kiyama kowa na najeriya me zai faru kullu ummati tattabi'u nabiyaha kowace al'umma za ta bi annabinta kaga wato kaga wannan annaba guda shi ba fa su ake fara zuwa wurin su ba kowace al'umma farko za ta fara zuwa wurin annabinta ne ta ce annabuwa da mutanen kan ne a ji a ruka da Allah sai sai ce ba zai iya ba ya fulan ishfa ya annabuwa ne ne ka ceto hatta kan ta iya shafa'atu ila annabi sallallahu alaihi wasallam har daga baya kowa ce ba zai iya ba sai ce ce ta take zuwa gurin Allah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadhalika yab'athuhu Allah maqaman mahmud wannan lokaci ne da ubangiji zai tayar da shi wato a bigire bigiren da za a yabe shi akan ta lokacin da kowa da kowa zai amfana wato har na farko da na kashi za su amfana da wannan cikin da musamman Allah zai na farko kaga wannan shine abin da ubangiji ke cewa wata ra kullu ummatin jafiya jafiya shine tufa inda ake magana kowace al'umma za ta zo tana bayan annabinta wanda mun ka da wanda ya imani da wanda bai imani ba za su suna bayan annabin su illa iya kai za a rabe biyu daga baya za a rabe tsakanin mutane da mutum mutum da mutum mutumi tsakanin su za a rabe tsakanin masu na kirki da na banza a kwalik wa salih Allah ya sa muna cikin mutane na gari a wannan ceto da maza Allah zai to wannan yau za mu shiga cikin ceton ba za mu shiga cikin Allah ya da a bari ba za mu shiga hadisin ba mun ba ko ce ya riga da ya iya sabu da daya daya to to ba dan shiga ne saboda dan ji an ka san ceto kowa na san ceton nan eh Allah ta'ala ya sanya mu cikin ceton maza Allah har wato daga wasu daga cikin sahabbai a wasu su kawo shi da fadi hadisin da tsawo wasu kawo shi da gajarta a cewa lalle manzo Allah zai ceto za a ga wani annaba guda biyar annabi Adam annabi annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sai annabi mu sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai abin da ya tabbata a cikin wato as-sahihaini yazo a cikin as-sihah al-masanid al-musannafat hadisin Abu Hurairah manzo Allah wata rana yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi da'wa muna tare da manzon Allah a wani gayyata da aka masa na walima farufi a ina yi zira sai aka kawo shi wani a wazan wata dabba wa kanat tu'jibu da ba kuma shi wato a wazan dabba tana ba shi sha'awa yana santa fa nahasa minha nahsa sai manzon Allah ya gatsu wannan nama ya ci wa qala sai manzon Allah ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamah ni ne shugaban halittu ni ne shugaban mutane ran tashin kiyama kaga malam maganar ta fito anan wato shugaban halittu duka an tashin jama maza da shi ne shi ne wato shugaban halittu halittar da nuna mimma za ka kun san da menene ubangiji zai ba ni jagorancin halittu duka ya jima'u allahu al'awwalina wal akhirina Allah ta'ala zai tara na farko da na karshe fi sa'idin wahid a wani wato wani biki ne wani daya a fa yusiruhum an-nazir yanda wato mai gani zai iya gani cewa lalle fa an tara mutane duka yusmi'u yusmi'uhum ad-da'i mai kira kuma idan ya kira za su duka za su kaga na farko da na karshe bari yawan su amma kuma wata da minhum minhum shams ubangiji zai sa kuma wato rana ta wado kusa da kowa illa iya imanin ka iyawa shi ne kan kan ya kada wannan rana Allah ya kyauta fa yamluqu an-nasa min al-ghammi wal karab ma la yutiquna wa la yahmiluna sai tsabar bala'i da bakin ciki da kuma wato fitina na wannan rana sai ya ban babanin da mutane yadda ba su iya dauka ba wannan idan ya musu yawa a fa yaqulu nas sai su tare su ce ala tarawna ma antum fihi ba ga halin da kuke ciki ba ila ma balagaku abinda wannan abin ya kawo ku ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum fala ku je ku sami wannan rashin da muku ceto ba wajen ubangijin ku fa yaqulu ba'dun nas li ba'd sai wasu su ce ma wasu daga cikin su abukum adam ku je wajen babanku annabi adam fa ya tuna mu sai su wajen sa fa yaqulu sai su ce ya adam ya ya kai annabi adam anta abul bashar kai ne shu wato kai ne baban mutane baki daya khalaqaka Allahu bi yadihi ubangiji ya halicce ka da hannunsa kaga halittar da ubangiji ya ba annabi adamu da hannunsa ne ba wai ba su ba kun fahimta da sauran mutane ba ma ba naka an zasu da khalaqtu bi yadayya wato da hannunsa ne kaga wannan wato wanda daraja ne da ubangiji yake bance annabi adamu ita wa nafaqa fihi min ruhi kuma ubangiji ya ya busa maka ruhinsa ruhinsa da ya halitta wa amara al mala'ika fasajadu laka ya umarci mala'iku su maka sujada wa askanaka al janna ya kuma zara da kai a janna ala tashfa'u lana ila rabbika bala ka jawa yan annabinka a wajen wajen wato Allah ta'ala da ya halice ka ba ka roƙe shi ya baka ceto ala tara ila ma nahnu fihi wa ma balagana ban ga abin da muke ciki na wannan na wannan yanayi mai razani ba fa qala sai ce inna rabbi ghadiba al yawma ghadaban ai yau ubangiji na ya wani fushi lam yaqdir qablahu mithlahu bai taba yin fushi irin sa ba wala yaqdiru ba'dahu mithlahu kuma nan ba zai yi ba ya ina cikin wani fushi wa innahu lahani an shajara ya hana ni in ci wata bishiya ba a sai sai na saba masa yace sai na saba masa sai yace nafsi nafsi nafsi ta kaina ta kaina ta kaina idhabu ila ghairi idhabu ila nur ku je zuwa wani na ku je zuwa wajen annabi wannan shi ne zama insha Allah abinda za mu tashi a katu mai zuwa mu je shi ma mu ji wannan ceto ya yake da kuma wasu fa'idoji da za a samu a wannan hadisi insha Allah ta'ala mu ga abinda kuma za Allah Allah ta'ala ya masa tanaji mu ma kuma wannan al'ummar da abinda Allah ta'ala ya masa tanaji tunda in ya in ya girma ubangiji in ya girma in ya girma annabin mu kamar mu ya girma mu ne in ya girma mu kuma kuma ya girma annabin mu ne Allah ta'ala ya ya sanya muna cikin wannan ummar zana zai ceta wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah